إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايغك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin wallaga a nan cikin garin bauchi a wannan yammaci mai albarka na juma'a yau biyu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436 wanda kuma yake daidai da sha tara ga watan shida shekarar miladiya ta 2015 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir suratul kafi wanda jiya muka fara gabatar da ita surar da falalatta inda aka saukar da ita da abin da ta kunsa muna kuma cikin tafsirin aya ta farko a lokaci yayi mana don haka zamu dawo baya domin mu ci gaba daga inda muka tsaya mala abubakar bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسناً
Allah ta'ala ya ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafin nan ga bawansa wa lam yaj'al lahu iwaja kuma bai sanya masa wata karkata ba qayyiman wanda yake daidaitacce miƙaƙƙe liyunzira ba'san shadidan min ladunhu domin ya gargadi ya yi gargadin wata azaba mai tsanani daga wajensa wa yi bashirar mu'minin allazi na ya'amalu na salihati an na lahum ajaran hasana kuma ya yi bushara ga waɗanda suke ayyuka na ƙwarai ya yi bushara ga muminai waɗanda suke yin ayyuka na ƙwarai cewa suna da wani dada mai kyau ma kifi na fihe abada masu zama a cikinsa har abada kamar yadda muka ce Allah ta'ala ya bude wannan sura da hamdala wato godiya ga kansa domin ya karantar da bayansa ya karantar da mu cewa mu kasance masu gode masa a kowane lokaci a cikin kowane yanayi a cikin kowane hali mu rika cewa godiya ta tabbata ga Allah alhamdulillah sannan Allah ta'ala ya faɗi dalilin ko kaɗan daga cikin dalilan da suke sa suka sa ya cancanci yabo ya cancanci kirari ya cancanci godiya shi da ni'imar saukar da wannan littafi alkur'ani ga halittunsa ga bayansa wanda ya zan shi ne sanadin shiriyar al'umma shi ne abin da zai fitar da ita daga duhu na jahilci da duhu na kafirci zuwa ga hasken imani haske na tauhidi الذي أنزل على عبده الكتاب وده يسوكر للتافي قباوسا وقال الله تعالى يا أنبج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسفر باوا أنم domin ya nuna maka girman wannan sifa wato duk wani wanda ya cancanci zama bawan Allah to babu shakka ya sami wata daraja wani matsayi babba kamar yadda wani yake cewa wa mimma zadani sharafan wa izzan dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li nabiyya yana daga cikin abinda wa mimma zadani sharafan wa izzan وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا wato yana daga cikin abin da ya ƙara min ɗaukaka da daraja da matsayi wa kittu bi akhmasi aba usrayya nake ji saboda girman da na samu da ɗaukakar da na samu kamar zan taka tauraron surayya da tafin kafata ya ce abin da ya samu wannan ko ya kai ni ga haka dukhuli tahta qawlika ya ibadi shiga ta da nayi karkashin fadarka ya ibadi da kace ya ibadi naji cewa da ni a ciki wa an arsalta ahmad li nabiyya da kuma yadda ka aiko min annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo shine annabi na wato kaiwo ne a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ka daraja ce babba ka cancanci zama bawan Allah shi yasa annabi ce afala akunu abdan shakura ba zan zamo bawa mai godiya ba to shi da Allah ta'ala ce ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja kuma bai sanya ba wannan littafi karkata ba wato babu wani wata karkata a cikin wannan littafi al-iwaj idan aka yi kasarar ainun dinsa al-iwaj to yana da alaka da karkata in ji wasu malamai suka ce karkata ce wacce ido baya ganinta amma akwai ta wato ya ta'allaku bil ma'ani ko bil ma'nawiyat abubuwan da ba ganin su ake ba amma karkatattu ne kamar karkataccen tunani karkatacciyar hanya karkatacciyar aqida kaga ba wani abu bane jiki da kake ganin sa shi yasa akai amfani da iwaji al'awaj kuma shine ma yudriku ma yudriku al'ayn shine karkatar da ido zai gani shine awaj da fat bi fath al'ayn shi yasa suke cewa bi kasr al'ayn ma la yudraku bi fath al'ayn wa bi fath al'ayn ma yudraku bi fath al'ayn wato in aka yi kasarar ayin shine abinda ba a riska ta hanyar bude ido a gani in kuma aka yi fathun ainin dinsa shi ne abinda ake riska ta hanyar abu da ido a gani wannan magana ce daga cikin maganganun malamai na luga dangane da kalmar al'iwaj wasu kuma suka ce a'a al'iwaj din shi karan kansa ana yin amfani da shi ga abin da yake karkata ce kuma ana ganinta da idanu wato karkatar itaciya ko karkatar wani wani karfe wanda dai ido zai bude ya gani wani abu jiki in ya karkace ana iya cewa iwaj da kasrul ayn din suka ce saboda Allah ta'ala yana cewa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta wa yas'alunaka 'anil jibali suna tambayar ka game da duwar wasu faƙul ka ce yansifu ha rabbi nasfa ubangiji na zai nike ta lilis wa ya da ruha ƙa'an safsafan ya bar ta fili fetal la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga wani kwari ko tudu a kanta ba saboda haka anan an yi amfani da iwaj mai kisra a ƙarƙashin ainun dinsa duk da cewa abu ne wanda ido zai gani ce la tara fiha iwajan wala amta don haka wasu sai suka ce to kalmar iwaj bi kasr al-aini ana amfani da ita ga karkatar da ake iya gani da ido da wacce ma ba iya gani da ido wato al-iwaj bi kasr al-aini a'abu fa hiya ta'ummu al-ma'nawiyat aw al-ma'ani wa ta'ummu aidan al-mahsusat to dai wannan magana ce dangane da ita kalmar iwaj din don haka tana nufin karkata anan ana nufin aibi wato babu wani aibi da zaka samu tattare da shi wannan alqur'ani ta ɓangaren lafazinsa wato kalmomin da aka yi amfani da su a cikinsa ba za ka ga wani tasgaro ba ba za ka ga wata komada ba haka nan ta fuskar ma'anoninsa ba za ka ga wata ma'ana wacce take da komada ba ko take karkatacciya babu wata karkata ta kowane irin bangare a cikinsa akhbaruhu kulluha sidq dukkan labaran da alqur'ani ya bayar to gaskiya ne a da ne yace a ya faru ko ko nan gaba yace zai faru gaskiya ne haka nan ahkamuhu adl duk abubuwan da alqur'ani ya kunsa na hukunce hukunce adalci ne saboda haka babu wani aibi ta fuskarsa shi yasa iwaj kalmar iwaj ta zo na kira fa hiya nakiratu fi siyaqin nafi wan nakiratu fi siyaqin nafi ta'ummu idan aka kawo nakira wato kalma ta zama nakira ne a siyakin da ake korewa ne to tana nuna gamewa da haka ubangiji ta'ala da yace walam yaj'al lahu iwaja kaga korewa ce iwajan kuma nakira ce don haka kowace irin ko kowace irin karkata kowace irin wace irin komada an kore ta daga alqur'ani shi yasa Allah ta'ala yace wala qad darabna fi hadha alqur'ani lin nas fi hadha alqur'ani min kulli masal la'allahum yatadhakkarun sace qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwaj la'allahum yattaqun ubangiji ta'ala yace hakika mun buga misali ga mutane a wannan alqur'ani mun buga musu kowane irin misali la'allahum yatadhakkarun kowane Allah sa wa azantu sai ya ce ƙur'anan arabiyyan alƙur'ani ne balaraban balaraban harshe mai balaraban harshe ghaira zai wajen amma ba wanda yake da wata karkata ba babu wata karkata ko wani gwaranci a cikinsa la'allahum yattaqun wa la'alla ko sa ji tsoronsa su kiyaye dokokin Allah haka nan Allah ta'ala ce wa tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim haka nan kalmomin ubangijinka su ne abinda Allah ta'ala ya saukar na hukunce-hukunce sun cika sitkan ta fuskar ta fuskar gaskiya wato labarin da suka kunsa duka gaskiya ne wa adlan hakanan sun cika ta fuskar adalci wato duk hukunce-hukuncen da suke cikin su hukunce-hukunce ne na adalci babu wani umarni da hani da alkur'ani ya kunsa wanda zaka samu cewa babu adalci a ciki hakanan Allah ta'ala yana cewa afala yatadabbaruna alqur'an ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ashe ba za su yi la'akari da abin da yake cikin alqur'ani ba da abin da wannan alqur'ani ya zo da shi walau kana min indi ghairi Allah da a ce ba daga Allah yake ba daga wani Allah ya zo lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sassabawa yawa a cikin sa da sun rika samun tibka da warwara ko kuma ya rika fadar abin da ba shi ba shine ba ya faɗi labarin da ba haka yake ba ko ya ba da wani labarin da zai auku kuma ba zai auku ɗin ba yake aukuwa haka nan abin da ya shafi umarninsa da haninsa ya kasance ya kunshi wani abin da ba adalci ba to sai aka samu kuma alkur'ani ba haka yake ba to wani alama ce guda da take nuna cewa alkur'ani gaskiya ne daga Allah wannan shine ma'anar walam yaj'al lahu iwaja sannan Allah ya sake sifanta alkur'anin da cewa qayyiman wato a miƙe ke totar wato mustaqiman la maila fihi wala zayg me kakke ne babu wata karkata babu wani kantarewa ko sakin hanya ko sakin layi a cikin sa wasu malamai suka ce qayyiman ay bi masalih al-ibad wato alqur'ani tsaye yake wajen tabbatar da abin da yake maslaha ce ga bayi wajen tabbatar da abin da babu makawa sai an same shi na shari'o'i saboda haka wannan sifa ta qayyiman sifa ce ta shi alqur'ani bi annahu mukammilun lahum cewa alqur'ani zai kammala rayuwar dan adam kamar yadda sifar ghaira zai iwajin sifa ce ta shi karan kansa shi alqur'anin ba a karkace yake ba sannan kuma bayan shi a karan kansa a miƙe yake totar sannan zai miƙar da rayuwar waɗanda suka rike shi suka yi aiki da shi saboda haka sifofi ne guda biyu kowace tana tabbatar da wata ma'ana da yar uwarta bata tabbatar ba ghaira zai iwajin a karan kansa kenan sannan qayyiman dangane da abin da yake dauke da shi na shari'o'i yana miƙar da rayuwar waɗanda suka rike shi suka bi tafarkin sa ko kuma qayyiman ay alal kutubis salifa ay mukammilan laha muhaiminan alaiha ko kuma yana nufin qayyiman yana tsaye bisa tsaye yake akan sauran littattafai da suka gabata ma'ana alkur'ani ya danne sauran littattafai da suka gabata don haka shine alkur'ani shine littafi na karshe abinda ya kunsa dole a kansa za a tsaya a haƙura da sauran littattafai da suka gabata ko kuma qayyiban wato ya kai matuƙa wajen zama miƙaƙƙe a karan kansa saboda haka sai ya zama kamar ta'kidi ne ga abin da ya gabata na kore karkata daga wajensa daga gare shi walam yaj'al lahu iwajan qayyiban yasa wasu malamai suka ce akwai at-taqdim wa at-ta'khir a cikin ayar ta fuskar lafazi ta fuskar lafazi kamar yadda lafazin yake ko kuma kamar yadda ma'anar take alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba qayyiman wa lam yaj'al lahu iwaja wato qayyiman miƙaƙƙe ne bai sanya masa wata karkata ba zaka kore karkata daga alqur'ani tana nuna cewa duk abin da alqur'ani ya faɗa babu ƙarya a ciki sannan yana nuna cewa dukkanin umarnin da Allah ta'ala ya bayar ko abin da ya hana a cikin alkur'ani babu wasa a ciki kuma babu zalunci sannan aka tabbatar da istiqama shi ne cewa a miƙe ke totar don a nuna maka cewa alkur'ani ya kunshi ta fuskar labarai ya kunshi labarai manya-manya waɗanda suke da mahimmanci a rayuwar bil'adama ya kunshi babu labari dangane da Allah ta'ala da sunayensa da sifofinsa da babu labarin abin da zai wato ya riga ya wuce na gaibi ko wanda zai zo wanda waɗannan labarurruka duka da alkur'ani yake bayarwa wani abu ne da zai ƙara wa zuciyar mumini sanin Allah zai ƙara wa zuciyar mumini imani zai ƙara wa mai hankali hankali zai ƙara wa mai tunani tunani hakanan umarnin da alkur'ani ya zo da shi da halin da ya zo da shi dukkaninsu suna tsarkake zukata suna sa zuciya ta yi tsarki su haɓaka ta su kammala ta matuƙar mutum zai rike abin da Allah ta'ala ya umarni da shi a alkur'ani ya bar abin da Allah ta'ala ya ce a bari to zuciyarsa za ta samu tsarki za ta samu karfafa za kuma ta samu kamala don saboda dukkan abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ko ya hana to akwai adalci a ciki alkur'ani ya kunshi ikhlasi ya kunshi tabbatar da ubudiyar bawa zuwa ga Allah ta'ala shi kadai ba tare da an hada shi da kowa ba saboda haka littafi ne wanda ya kunshi abin da aka ambata don haka wanda duk ya saukar da wannan littafi mai irin wannan sifa to babu shakka ya cancanci a yabe shi a yi masa kirari a gode masa ya cancanci ya yabi kansa shi karan kansa ya gode wa kansa a abin nan da wannan aya ta kunsa da cewa alkur'ani a miƙe ke totar babu karkata a cikinsa za mu ga a wasu ayoyi na alkur'ani sun tabbatar da haka kamar faɗar Allah ta'ala lam yakun allazina kafaru min ahli min ahli alkitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum albayyina rasulan min Allah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyima fiha kutubun qayyima wato wani manzo ne daga Allah wanda yake karanta wasu littattafai waɗanda suke miƙaƙƙu wasu littattafai waɗanda suke masu tsarki ko takardu masu tsarki wanda a cikinsu akwai hukunce-hukunce waɗanda suke ƙayyema miƙaƙƙu waɗanda babu karkata a cikinsu Allah ta'ala yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira lalle wannan alqur'ani yahdi lillati hiya aqwam yana shiryarwa ga hanyar da tafi zama miƙaƙƙiya totar babu karkata a cikinta a baya can a suratul baqara Allah ta'ala ya sifanta alqur'ani da cewa zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqi wannan littafi ne da babu wata shakka a cikin sa shiriya ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah hakanan Allah ta'ala ce alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir littafi ne wanda uhkimat ayatuhu ayoyinsa an zo da su wato an kyautata su matuƙa wanda sannan aka yi bayanin su dalla-dalla wanda sun zo ne daga Allah ta'ala mai gwani mai hikima kuma masanin dukkan komai Allah ta'ala ce da yunzira ba'san shadidan min ladunhu ubangiji ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani liyunzira ba'san shadidan don ya gargadi ba'san shadidan wato azaba mai tsanani liyunzira ay liyunzira kum ba'san shadidan dan ya gargade ku wato an shafe maf'ulun bihi anan liyunzira ay liyunzirakum kamar yadda Allah ta'ala ce wa wala zalikum zalikum Allah yukhawwifu bihi
ذلك الله يخوف به عباده ba- ba ita ba. wato ubangiji ta'ala ya shafe maf'ulun bihi din a wannan aya inda Allah ta'ala ya ce liyunzira liyunzirakum kamar yadda at-tabari yake faɗa a cikin tafsirin sa ai liyunzirakum ba'san shadidan anan fa'ilin liyunzira anan fa inda ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu bihi yukhawwifu awliya'ahu ita nake so in kawo inda ma zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu ay yukhawwifukum awliya'ahu wato zalikum ash-shaytan shaytan ne yukhawwifu awliya'ahu yana tsoratar da ku amma aka shafe kum din yukhawwifu kum awliya'ahu shine yadda yadda takaririn ayar yake wannan shedan ne kawai yake tsoratar da ku masoyansa ko mutanansa liyunzira din nan za ta iya zama wato mafa'ilin liyunzira din zai iya komawa zuwa gabawa da Allah ya faɗa anzala ala abdihi liyunzira wato shi bawa din bawan aka saukar wa da littafin don ya gargade ku zai iya yiwa kuma lamirin yunzira din shi fa'il din yunzira din ya koma zuwa ga littafi wato wannan littafi an saukar da shi don ya gargade ku azaba wacce take mai tsanani ba'san shadidan azaba mai tsanani alba'su shine ashiddatul alam ko shiddatul har tsanani tsananin radadi ko tsananin yaki anan ko dai ana nufin tsananin yanayi na rayuwa da zai iya samun ku yayin da kuka kaucewa hanyar Allah saboda haka alba'as a nan ana nufin tsananin wahalar rayuwa da za ta iya samun waɗanda suka saki alkur'anin Allah suka riƙe wani abu ba alkur'ani ba suka bi wata hanya ba ta alkur'ani ba saboda haka tsananin rayuwa za su ga wahalhalu daban-daban a cikin rayuwarsu iri-iri matukar ba su dawo kan alkur'ani ba saboda haka kamar a nan ana yin ishara ne ga mushrikai cewa idan har ba su dawo sun bi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sun bi abin da ya zo da shi to za su gamu da wahalhalu a rayuwarsu domin za a je yaƙi a yi ta kakkashe su wasu a kama su a matsayin ribatattun yaƙi fursunoni saboda haka kaga a nan a milladunhu da Allah ya ce ana nufin min ladunhu ay bi taqdirihi ubangiji ya kaddara haka ta faru gare ku da izinin sa kamar yadda Allah ta'ala ce iz tahsunahum bi izni yayin da kuke bin su kuna kakkashe su da izinin Allah saboda haka min ladunhu azaba ce da za ta same ku a hannun mu'minai ta hanyar kisa ta hanyar kamawa a matsayin fursunonin yaki wadda ubangiji ta'ala ya kaddara faruwar ta gare ku zai yiwu kuma ana nufin ba'san shadidan azaban lahira ana nufin don ya gargade ku azaban lahira domin azaban lahira babu shakka ba'sun shadid ne min ladunhu kuma ya kasance daga Allah ne kamar yadda da dama daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara ayar min ladunhu abin cewa ba'san shadid ana nufin azaban lahira ta yiwu kuma ya zama ya kunshi azabar duniya da lahira din don haka wanda ya saki alkur'ani bai ji gargadin alkur'ani ba ya haɗu da wahalhalu a rayuwarsa ta duniya sannan kuma in ya je ga Allah nan ma ya haɗu ya haɗu da azaba mai tsanani wanda shi ne tafsirin da ibnu atiya a cikin al-muharrar al-wajiz ya ya ambata haka nan qurtubi akan sai tafi haka kamar suna ishara zuwa ga cewa alqur'ani shine zai sa rayuwa a duniya ta yi kyau kuma rayuwa a lahira ta yi kyau da zarar mutum ko al'umma ta saki hanyar alqur'ani to babu shakka tana cikin wani hali wanda ba za ta fita daga cikin wahala ba kuma shi ne abinda albashariya wato dan adam yanzu ya samu kansa a ciki kenan ba ga kasashen musulmin ba ballantana kuma kasashen kafiran saboda kada ana cikin wani hali wanda ba mai daɗi ba a sababi a dalilin an kaucewa alqur'ani mai girma shine ma'anar liyunzira ba'san shadidan billadunhu don haka duk waɗanda suke so su samu sa'ada ta rayuwa to babu shakka dole su koma ga karantarwar alkur'ani da koyarwarsa su yi kokarin tabbatar da abin da ya umarni da shi a aikace su yi kokarin kuma kaucewa abin da ya hani ga barin sa a aikace sannan Allah ta'ala ce wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna salihat kuma yayi bushara ga mu'minai waɗanda suka suke aiki na kwarai anna lahum ajran hasana cewa suna da wani lada mai kyau al-mu'minun waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da abin da shari'arsa duka gaba ɗaya ta kunsa suka yi ayyuka na ƙwarai domin waɗannan abubuwa guda biyu dole su haɗu kafin mutum ya samu sakamakon da Allah ta'ala ya yi albishir da shi na kyakkyawan sakamako a lahira dole a samu imani tattare da mutum a samu kuma ayyuka na ƙwarai ba za ta yiwu ba a samu imani ingantacce a tare da bawa kuma ba a samu aiki na ƙwarai ba tare da shi don haka Allah ta'ala yake hada waɗannan abubuwa guda biyu don ya nuna cewa a tare suke tafiya ba sa rabuwa lallazina amanu wa amilus salihati sai waɗanda suka yi aiki suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai ba wai dan aiki na ƙwarai zaman kansa yake ba imanin shi ma zaman kansa yake a'a ba zai yiwu a samu imani ba sai ba zai yiwu a samu imani ba sai tare da aiki na ƙwarai ba kuma za a samu aiki na ƙwarai ba kuma babu imani haka waɗannan wasu abubuwa ne a tare da juna shi yasa malaman sunna malaman salaf suke ta'arifin imani suke bayanin imani da cewa shine qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wa amalun bil arkan mutum ya faɗa da harshen sa sannan kuma ya kudurce a zuciyarsa sannan kuma ya aikata da gabobinsa to wannan shine imani sai ya hada waɗannan bangarori guda uku sannan ya zama imani sannan aiki na kwarai din nan duk sanda aka samu ya karu tare da bawa to imanin sani yake hawa duk sanda aka samu ya ragu kuma ta hanyar saban Allah da bin shaidan kuma imanin sani yake raguwa kamar yadda suke cewa yazidu bi ta'a ko ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati shaytan yayin da zaka bi Allah bi rahama sai ya karu in kai wa kuma shaidan da'a sai ya ragu to wannan shine imani aiki kuma na kwarai babu yadda za a iya samu sai ya samu sharuɗa guda uku sai an samu sharaɗi guda uku sannan zai zama aiki na kwarai sharaɗi na farko a samu ikhlasi wato mutum ya yi aikin dan Allah kawai bai yi shi da wata manufa ta duniya ba bai yi shi don neman ɗaukaka don neman suna don ayabe shi don tsoron wane ko ƙaunar wane kawai ba a'a ya yi shi tare da zuciya ɗaya zuciyar da ya tsantsanta ta ga Allah shi kadai wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad ba umarce su ba face su bautawa Allah suna mai masu tsantsanta addini gare shi hunafa suna masu karkacewa dukkan wata shirka qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad kace an umarce ni in bautawa Allah ina mai tsantsanta addini gare shi qul illahu a'budu mukhlisan lahu dini ka ce Allah nake bautawa ina mai tsantsanta addini na gare shi saboda haka sai an samu ikhlasi sannan aka samu sharadi guda ya tabbata daga cikin sharuɗa uku na imani abin da aiki ya zama mai kyau abu na biyu dole wannan aiki ya zama mutabiqan da sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama dole ya zama yayi daidai da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to na aiki ba zai samu karbuwa ba in dai har ya saba wa shari'a komai komai ikhlasin mai shi dan ka dauki abu kana aiki da shi da ikhlasi amma abin ya kauce wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a sanar da kai a gaya maka cewa abu kaza da kake yi da sunan bautar Allah babu shi a hadisan annabi babu shi a alqur'ani babu shi a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka ka doge ka doge ka ce kai za ka ci gaba da yi saboda ka samu iyayenka ko ka samu manyanka malamanka shehunanka ko ka samu a garinku haka ake yi don haka ba za ka daina ba kuma kai kana yi ne da zuciya ɗaya Allah ya sani dan shi kake wannan abu to wani aikin naka ba zai samu shiga ba Allah ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum ka ce har idan kuna son Allah da gaske to ku yi min biyayya fattabi'uni ku yi min biyayya ta hanyar bin sunnar sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbukumullah to nan ne Allah ta'ala zai so ku har ya gafarta muku zunubanku Allah ce ablahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya ga Allah waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini wanda Allah bai yi izini da shi ba ashe kaga sai Allah ya ba da izinin abu sannan yake zama addini idan kuma Allah ta'ala ya baka izinin abu ya ce ka yi addini ne to ba za ka jira kuma wani sai ya sake baka izini ba ba za ka jira kuma wani sai ya ce ni ma na baka izini ka yi zikiri ko ka yi salati ko ka yi hailala wanda izininsa ba shi da wani amfani a irin izini ne wanda fir'auna yake cewa amantum lahu qabla an azana lakum za ku yi imani da shi kafin ba ku izini to wani izini kuma bayan Allah ya ce a yi imani kuma sai ka jira izini saboda haka in dai har abin nan Allah ya ce a yi alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ya karantar da sahabbansa ya karantar da al'umma Allah ya cika addini to kuma babu sauran kuma a jira sai wani ya ba da izini ko ya jaddada maka izini sannan kai shi saboda haka izinin Allah ta'ala kawai ake jira am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababen tarayya waɗanda suka shar'anta musu wani abu addini wanda Allah ta'ala bai izini da shi ba hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne mashhuri yana cikin sahihaini man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad ko kuma riwayar man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad dukkan wani wanda yayi wani aiki ba da umarnin mu ba anan ana nufin aikin da ya shafi ibada aikin da zaka fuskanci ko kusanci Allah ta'ala da shi kace Allah ta'ala zai baka lada a kansa annabi ya ce to duk wani wanda zai yi wani abu wanda ba da umarninmu ba fa huwa raddun to an mayar masa da wannan aikin nasa aikinsa ya zama yasashi kasashi ba aiki bane karbabbe a gurin Allah wannan sharadi dole sai ya samu muwafaqatu shari'a muwafaqatu ma jaa bihi nabi sallallahu alaihi wa sallama sai an samu wannan sharadin kada sharadi na uku sai ya kasance an gina shi akan asasi na imani da ingantacciyar aqida sai an gina shi akan asasi na imani da kuma ingantacciyar aƙida yayin da ya kasance mutum ya yi aiki na ƙwarai ko da annabi ya zo da shi ko da kuwa ya yi ikhlasi a cikinsa amma ya zama na ba shi da aƙida kamar ya zama ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne kafiri ne amma ya ɗauki dukiyarsa maɗuɗiya ya bayar a aikin alkhairi da ita aikin alkhairi abu ne da musulunci ya zo da shi fa'alul khair fa'alul khair la'allakum tuflihun Allah ta'ala ce ku yi aikin alkhairi wala Allah ko ka samu wato rabauta don haka aikin alkhairi wani abu ne da Allah ya yi umarni a yi shi ga shi ya yi aikin alkhairi kuma kamar yadda aka ce a yi kuma ya yi shi ne don Allah shi ma ya yi shi ne don Allah amma kuma ba shi da aƙida mai kyau yana da aƙidar cewa Allah uku ne ko Allah ɗaya uku ne ko duka ukun Allah ne yana da wannan aƙidar ko yana da wata aƙida da take warware musuluncinsa tare da ya sani kuma yana kan wannan aqidar babu shakka wannan aikin nashi ba zai zamo karbabbe ba Allah ta'ala sai da sharɗanta imani wajen karbar aiki ko ba su ba da sakamako ga waɗanda suka yi aiki na kwarewa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira Allah ta'ala ce waɗanda suka yi aiki na kwarai wanda suka yi aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ne ko mace ce alhalin kuma yana mu'mini ce wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini Allah ce fa ulaika yadkhulun aljanna to wadannan su ne za su shiga aljanna ba za a zalunce su daidai da hancin kwallon dabino ba haka nan ubangiji ta'ala ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Allah ce haka nan waɗanda suka yi aiki ko wanda ya aiki kyakkyawa namiji ne ko mace sai ya ce wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba to tabbaci hakika za mu masa za mu ba shi kyakkyawar rayuwa a duniya sannan kuma za mu masa sakamako da mafi kyan abin da ya kasance ko suka kasance suna aikatawa don haka dole sai an samu imani amma idan babu imani to wannan aiki zai zama kura a daidaitawa na da gobe kiyama kamar yadda Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura haka muka gabato zuwa ga abin da suka aikata na aiki faj'alnahu sai muka sanya shi haba'an mansura ya zama kura a bar daidaitawa a sama wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirta a'maluhum ayyukansu kasarabin bikiya kamar kawalwal ya ce a wani tsandaurin ƙasa yahsabuhu dhama'anu ma'a ɗaya da bai jin kishi daga nesa idan ya hango sai ya yi tsammanin ga ruwa can ya hango bara ya je daddaka hatta idza ja'ahu har sai ya zo daidai wannan gurin da ya hango kawalwal nan lam yajidhu shay'a sai ya samu babu komai wajen Allah indahu kuma nan ne zai iske Allah ta'ala fa waffahu hisabahu Allah ya cika masa hisabinsa abinda ya aikata na kafirci ya ga sakamakonsa wallahu sari'ul hisab haka nan Allah yana cewa masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamalin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay dhalika huwa ad-dalalul ba'id Allah ta'ala ce waɗanda suka kafirta ayyukansu karamalin wato kamar toka ce toka ce wace take fi yawmin asibin a wata rana a wata a wani yini mai tsananin guguwa ga kuma toka toka ga babu shakka babu inda za a yi wannan toka ta samu gindin zama za ta daidaito ne a sararin samaniya ta balbalce ta ɓace to haka nan aikin su yake don haka babu abin da za su samu karkashin aikin su abin da duk suka yi na alkhairi a nan duniya Allah ta'ala zai ba su ladan su ya biya su a nan don haka idan kafiri aikin alkhairi to a madadin abincin da Allah yake bashi ya ci a madadin abin da yake sha na ni'imomin Allah a madadin iskar da yake shaka ba ma zai iya biyan Allah waɗannan ni'imomi ba saboda haka duk abin da yayi idan ya je gaban Allah ba shi da wani abu da zai ce yana bin Allah ta'ala ba shi ce ya Allah ta'ala ai kai kace ai kaza ai kaza kuma nayi a to ni ma ba na ni'imta ka da ni'imomi kaza da kaza da kaza ba saboda haka idan za a yi zube ban ƙwarya ta babu shakka shi za a biyo ba shi zai biyo Allah ba saboda haka ubangiji ta'ala yace wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana sana zai bushara ga waɗanda suka yi aiki na kwarai wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai cewa anna lahum ajran hasana suna da lada wanda yake mai kyau saboda haka alqur'ani ya zo domin ya yi gargadi kuma ya yi bushara a nan an gabatar da gargadin saboda waɗanda aka zo ake magana tare da su a lokacin sun fi buƙatar gargaɗi sama da bishara saboda abinda suke ciki dumu-dumu na saban Allah akwai buƙatar a gargaɗe su sannan kuma a yi musu bishara ko kai ne ka zo za ka yi gini a guri to kana da buƙatar sai ka kawar da abin da yake gurin na datti ka yi ƙoƙari ka gyara gurin sannan kuma ka ɗora asasin gininka ba za ka zo da tarkacen da komai da yake wannan gurin ba ka ɗora asasin gininka saboda ka at-tahliya qabla at-tahliya sai an fara kawar da dukkan wani datti sannan a zo a yi gini mai kyau don haka sai an fara gargadin su su bar abin da suke mai abin nan abin da suke mara kyau sannan a yi musu bishara kuma da ayyuka na kwarai cewa ga abu kaza ga abu kaza idan kun yi za ku samu lada shi yasa zamu ga hatta kalmar shahada akan wannan tsarin aka gina ta la ilaha sannan aka tabbatar da illallah sai da aka kore sannan aka kawo tabbatarwa saboda haka liyunzira sai da aka kawo gargadi din domin a kawar da dukkan wani abin da suke yi na shirka sannan kuma a yi musu bishara da ayyuka na kwarai waɗanda za su yi su kai su zuwa ga aljanna to alqur'ani ya zo da waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira kitabun anzalnahu ilayka fala yakun fi sadrika harajun min litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ubangiji ta'ala yace littafi ne da muka saukar maka don haka kada ya zama akwai kunci a zuciyarka Allah ta'ala ya saukar maka da wannan littafi don ka yi gargadi da shi kuma wa zikira lil mu'minin ya zama tunatarwa ga mu'minai don haka don ka yi gargadi kuma ya zama tunatarwa ga mu'minai ya tunatar da su abin da za su yi su kusanci Allah ta'ala na ayyuka na kwarai Allah ta'ala ce fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda ubangiji ta'ala ce mun sauƙaƙe maka wannan alƙur'anin a harshenka don ka yi bishara da shi ga masu tsoron Allah a nan sai an gabatar da bishara sannan kuma aka kawo gargaɗi ga waɗanda suke kauman ludda mutane masu yawan musu masu yawan jayayya Allah ya ce waɗanda suka riƙe alƙur'ani kuma suka yi aiki da shi anna lahum ajran hasana Allah yana musu bishara da cewa suna da wani lada wanda yake mai kyau shine abinda mutum zai samu bayan ya yi imani ya yi aiki na kwarai babban abinda mutum zai samu na sakamako wanda ya fi kowanne shi ne samun yarda Allah kamar yadda Allah ce wa ridwanun min Allah akbar ka samu yardar Allah ta'ala shi ne sama da komai Allah ce ya yarda da kai ya amince ka ya amince da kai saboda in ya yarda da kai to ba abin da ba zai baka ba zai baka aljanna da ƙari illazina ahsanul husna wa ziyada zai baka aljanna kuma zai baka ƙari domin zai baka lazzatul wajhi lazzatul nazari ila wajhihi zaka samu ganin fuskarsa wanda babu wata ni'ima da ta kai wannan saboda haka ubangiji ta'ala ya ce suna da lada kyakkyawa daga cikin kyan lada ko mafi kyan lada shine samun ar-ridwan min Allah a samu yarda daga Allah sannan a samu aljanna sannan ubangiji ta'ala ya sifanta wannan ladan da cewa hasanan lada ne mai kyau dan a nuna maka cewa babu wani abin da yake mara daɗi a cikinsa ko wani abin da zai samar maka da matsala duk wani daɗin duniya to babu shakka ta wata fuskar sai ka samu yana da matsala amma banda abin da Allah ta'ala zai baka na sakamako a ranar lahira wannan babu matsala tattare da shi ko kaɗan shi yasa ubangiji ta'ala ya siffanta shi da alhusun domin da a ce ana samun matsala a cikinsa babu shakka ba zai zama hasan ba ba Allah ubangiji ba zai bashi wannan wannan sifa ba ya siffanta shi da ajar ya siffanta shi da hasan ka bujuro a kwakwalwarka ka bujuro kowace ni'ima ta duniya kowace ni'ima ka kawo ta kwakwalwarka sannan ka yi tunani ka ga sai ka ga cewa akwai wani abu na matsala a cikinta babu wata ni'imar da za ka bujuro ni'ima ce ta dukiya sai ka ga akwai wani abin da zai zama matsala nan gaba a cikinta ni'ima ta lafiya za ka tashi wata rana ba ita wata rana lafiyar ta dan samu abin ana yau ya jiki ka ce kai ga jikin da yau ba yadda yake na tashi da malaria na tashi da zazzabi na tashi da typhoid za ka iya samun wani abin da yake munaghis da zai sawo maka wata damuwa a cikin wannan ni'imar da kake cikinta ni'ima ta 'ya'ya ana samun matsala a cikinta ni'ima ta mulki wanda a tambaye masu mulkin aji za su gaya maka ga ta dai ana kokowa a kanta amma cike take da munaghisat za ka wace ni'ima ce za ka tunato wadda za ka samu babu matsala a cikinta babu ita sai ni'imar alkiyama ita ce babu munagis babu wani abin da yake zai kawo cikas ko kaɗan a cikinta saboda haka Allah ta'ala ce suna da ajiran hasana kuma ka duba sai ubangiji ta'ala ya kira abin al'ajir al'ajir ko al'ujra shi ne ka yi aiki a biya ka yayin da aka saka wani aiki sannan ka gama aikin babu shakka zuciyarka za ta baka cewa eh yanzu ka cancanci a baka wani abu abin nan da aka yi maka alkawari za a baka za a baka duk da cewa abin da za mu samu ko abin da Allah ta'ala zai mana na sakamako ba wani abu ne muka yi yasa muka zama tilas sai yayi mana wannan ba kamar yadda za ka yi wa mutum aiki ya baka jinga ka gama aikin tsaf tsaf ya zo karba to abu shakka za ka ce to kawo kudin aiki kuma a ranka ka tabbata cewa ka cancanci wannan kudin duk inda za a je a duniya kana da abin da za ka ci to ubangiji ta ala tsakaninmu da shi ba haka ba ne dan babu wani abin da za mu yi mu cancanci abin da ya babu ko ya tanada mana da ni'ima to amma duk da haka ubangiji ta ala ya kirawo shi ajir dan ka ƙara nutsuwa zuciyarka ta hankalinka ya ƙara kwantawa ka ƙara fahimtar cewa a lalle abin da za a biya ni tunda har gashi Allah da kansa ya kirawo shi ajir ya kirawo shi jinga kai da shi kun yi jinga kuma ka tabbata da cewa Allah ta'ala baya saba alkawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad bagide baya saba alkawari wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana in yayi zance baya saba masa baya sake shi za ka kaga ya kirawo shi ajir kuma ya kasance mai irin wannan sifa babu shakka wannan zai kara maka dumanina nutsuwa a zuciya cewa tun da har ubangiji ya kirawo abin nan ajir ba kuma yadda sifarsa take tabbas zai biya ni ba zan tashi haka nan babu komai a ciki ba baya ka sai ubangiji ta'ala bayan ya sifanta abin da kyau sai ya ce makisi na fihi abada masu zama ne a cikin wannan sakamako har abada bayan kasancewarsa sakamako ne da babu wani cikas babu wata matsala a cikinsa sannan suka shiga cikinsa zama za su yi dindindin kuma wannan sakamako shi kuma yana haɓaka yana hauhawa yana ƙaruwa ubangiji ta'ala bayan ya sanya in aljanna aljanna zai sanya mai shela ya yi shela cewa shin abin da duk aka baku an gama an gama muku komai sai ya ubangiji ka gama komai mana ba ka tsiratar da mu daga wuta ba fuskan mu ta yi haske ka samu aljanna to ko me ya rage an gama komai mala'ika ce a akwai saura Allah ce a gaya muku akwai saura sai me ya rage kuma duk abin da muke tsoro an kawar mana da shi duk abin da muke fatan mu samu mun gan shi to me kuma ya rage a ce akwai saura menene shi ubangiji ta'ala ya musu tajalli su ga fuskar zatinsa to a nan ne za su ga wata ni'imar da ba su taɓa ganin irinta ba wannan ni'ima ce mai hauhawa mai karuwa Allah ta'ala ce wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Allah ta'ala ya ce wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allah walada sannan kuma ya gargadi waɗanda suke cewa Allah ta'ala ya riki ɗa namiji ko ya riki ɗa mace alwalad ya kunshi namiji ya kunshi mace ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa alkur'ani ya zo ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo dan yayi gargadi na azaba mai tsanani yunzira ba'san shadidan bil ladunhu sannan baya ga wannan gargadin ubangiji ta'ala ya sake maimaita wani gargadi na musamman shine wannan da biyu wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ya gargadi waɗanda kuma suke cewa Allah ta'ala ya rikida bayan an ambaci gargadi a can na ba'san shadidan wanda wannan gargadin waɗannan ya shiga ciki to ba sai aka sake mai batun gargadi don a nuna maka cewa wannan gargadin na biyu na musamman ne wato su suna da wani abu babba da suke yi na saban Allah wanda ya dara na kowa shine cewa Allah ta'ala ya rikida malamai suka ce anan waɗanda ake nufi da wannan aya su ne mushrikai waɗanda suke ganin cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata ba wai nasara ake nufi da kirista ba ba wai kiristoci ake nufi a nan ba ana nufin mushrikai na makka na lokacin na wancan lokacin waɗanda suke ganin cewa mala'iku 'ya'yan Allah ne mata saboda haka sun rike su ababen bauta domin su kusantar da su zuwa ga Allah domin a lokacin da wannan surar ta sauka a surul makkiya surar da aka sauka a makka a lokacin ba a fara gargadin halin kitabi ba dukkan ana fuskantar da maganganu ne a cikin su zuwa ga mushrikai na makka saboda haka da su ake magana a lokacin saboda haka wannan ayar tana magana da su ne duk da cewa su ma waɗancan za su shiga saboda sabab din da ake magana a kansa su ma suna da shi abin da ake magana a kansa na cewa Allah yana da ɗa su ma sun faɗa haka don haka su ma sun shiga ko da ko ba su aka yi nufi da maganar a karan farko ba amma za su shiga ƙarƙashinta Allah ta'ala ce dan ka gargaɗe su allazina qalu ittakhadha Allah walada wadanda suka ce Allah ta'ala ya riki da lalle wannan magana ta su magana ce mai girma magana ce wacce take ta kai matuƙa wajen muni shi yasa aka ware su da ambato aka ware su da wani gargadi na musamman Allah ce malahum bihi min ilmin wala li abaihim ba su da wani ilimi dangane da wannan magana da suke faɗa haka nan iyayensu ma ba su da shi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim wannan magana ta yi girma a matsayin magana da take fita daga bakin su in yaquluna illa kadhiba ba komai suke faɗa ba sai ƙarya saboda haka Allah ta'ala dai ya nuna maka munin abin da suke faɗa da cewa kawai zato ne da shafi faɗi ya ce malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi dangane da abin da suke faɗa ba su da wata hujja la ta naqali wato wani wahayi da aka yi musu wala ta hankali ba wani hankalin da zai nuna cewa Allah ta'ala yana da da domin jingina wa Allah ta'ala da jingina wa Allah da kasa ne jingina wa Allah bukata ne wanda Allah ta'ala kuma baya bukatar kowa ba bukatar komai saboda haka bihi din nan da Allah ce malahum bihi yana koma zuwa ga alqaul wato wannan magana wacce za mu fahimce ta daga cikin siyakin domin wa yunzira allazina qalu qalu da haka daga qalu din za mu fahimci bihi din yana koma zuwa ga alqaul wannan magana da suka yi ba su da wanda wani ilimi a dangane da wannan magana da suka yi sun yi ta ne kawai da da molanka ko kuma malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi dangane da shi Allah ta'ala wato ba su san Allah yadda ya kamata su san shi ba da haka ba su san abin da ya danganta su- ya ya cancanta su danganta masa ba sannan ba su san abin da ya dan- ya- bai cancanta su danganta masa ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi shuraka al-jin wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm wato sun sanya wa Allah abokan tarayya su ne aljannu wa khalaqahum alhalin shi ubangiji ta'ala shi ya halicce su wa kharaqu lahu albanina wa banat suka kirkiri ya'ya maza da mata suka jingina wa Allah bighairi ilmin ba tare da wani ilimi ba subhanahu wa ta'ala amma yasifun tsarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka ga barin abin da suke sifanta shi da shi fa'idar a kore ilimi da gare su a nan a ce ba su da wani ilimi su da iyayensu domin a nuna cewa kafircin nasu ya yi buɗe kwarai da gaske kafirci ne da suka gina shi ba akan ilimi ba kafirci ne da suka gina shi ba akan wata shubha ba babu wani abin da ya rikita musu kwakwalwa har da za su sa su ce Allah yana da ɗa don haka kafircin su yayi muni kwarai da gaske kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man yad'u ma Allah ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihu al-kafirun ubangiji ta'ala yake cewa wanda duk ya kirawo wani tare da Allah ya kira wani Allah tare da Allah la burhana lahu bi ba shi da wata hujja ta kiran wani tare da Allah kaga anan ba ana nufin akwai wanda zai kira wani tare da Allah wani ya hada wani tare da Allah kuma yana da hujja ba dan a nuna maka cewa dukkan wani wanda zai kira wani ya hada shi da Allah to ba shi da hujja Allah ce wala li abaihim haka nan iyayensu ma ba su da wani ilimi dangane da haka dan a yanke musu hanzari da hujjar su domin har kullun idan aka tuntufe su me yasa kuke bauta ma wani ba Allah ba za su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu ne akan wannan tafarki akan wannan hanya akan wannan addini saboda haka mu a bisa diddigan su ne muke koyi to idan ya kasance iyayensu ba su da hujja ba su da ilimi akan abin da suke faɗa to kaga ashe ya nuna kenan koma abin da kuke bi kuna bin wani abu ne da babu hujja yanzu bai dace ko ku zo kuna wato takalidin su ba kuna bin su ido rufe kuna yin abinda ko ba ku da ilimi akan su kuma ba su da ilimi akan wannan kaburat kalimatan takhruju min afwahi kalman nan da take fitowa daga bakin su ta cewa Allah yana da da ta yi girma kwarai da gaske zaka kalma ce wacce ke ta kai matuƙa ga girma kamar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul suratul Isra kamar da muka karanta a baya a fa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inatha إنكم لتقولون قولا عظيما ubangiji ta ala ce afa asfakum rabbukum bil bani ko Allah ta'ala ya zaba ya zaba muku yaya maza wattakhadha min al malaikati ilaha shi kuma ya riki mala'iku mata yayansa innakum lataquluna qawlan azima lalle ku kuna fadar magana magana mai girma magana da Allah ta'ala yace takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al ard wa takhirru al jibalu hadda an da'u lirrahmani walada وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا saboda haka magana ce mai girma magana ce da in aka yi ta kamar sama ta tsatsage ƙasa ta tsatsage sama ta rushe duwar wasu su rukurkuje saboda girman maganar cewa Allah ta'ala yana da da shi yasa ubangiji ta'ala ce in ya da illa kadhiba ba komai suke faɗa ba face tsantsar ƙarya da haka maganar da suke yi ƙarya ce ka duba ka ga yadda ubangiji ta'ala anan ya bi wato mataki guda uku wajen rusa maganar su na farko da yace malahum bihi min il- min ilmin wala li abaihim abin nan da suke faɗa ba su gina shi akan ilimi ba to kaga magana akan Allah ko ba wace irin magana ce ba da ilimi ba ai wannan haramun ne ba ya da kyau gara a bar shi sannan yace kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalmar da suke faɗa ta yi girma ta rika fita daga bakin su abin da ba su da wani sanadi kawai faɗa ce da baki wannan abu ne mai girma ku jingina wa Allah irin wannan magana kaga wannan ba yana nuna munin abu sannan mataki na uku Allah ce in yaquluna illa kadhiba ba komai suke faɗa ba sai ƙarya saboda ka tatacciyar ƙarya ce da babu wani abu na gaskiya na sofanan gaskiya a cikinta don haka ubangiji ta'ala ya ware waɗannan da gargadi domin a nuna maka cewa abin da suke faɗa da girma don haka duk da cewa sun shiga ƙarƙashin liyun zira ba'san shadidan min ladunhu to gara a ware su kuma a fito karara a yi magana a kansu Allah ta'ala ya samu dace abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh